بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah da ya kawo mu wannan dare na litinin sha biyu ga watan rajab bayan jira annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1443 daidai da sha uku ga watan biyu 2022 miladiya a wannan masallaci namu na darul harifis salafiya da ke cibiyar mu ta darul harifis salafiya ta babban malaminmu baban abdurrahman muhammad awal adam albani zariya allah ya gafarta masa a ajinmu na koyon karatun alkur'ani da aka sa wa suna malam ya hayayula wannan shine kaset na 24 in allah yadda kuma taken karatun shine alkur'ani mu'jizar mu'jizozi allah ya ji kammala albani ya ji kammalan ya hayayula gaba daya da sauran musulmi allah ya datar da mu ya ba mu ikhlasi ya sa mu gama da duniya lafiya a karatun jiya mun tsaya a cikin suratul balad mun karanta ayoyi goma yau kuma za mu ci gaban Allah yadda kafin nan kame da aka saba don muka zo sai mun karanta suratul fatiha saboda a sami gogewa da kwarewa yau da goben Allah yadda Allah taimake mu za mu karanta suratul fatiha sannan sai mu koma mu karanta suratul balad daga aya ta farko zuwa ta goma inda muka tsaya sannan sai mu ci gaba kuma daga aya ta goma sha ɗaya zuwa aya ta ashirin in Allah yadda Allah ya taimake mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونقه ونقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمسك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه من همزه ونفخه ونفخه
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين karanta gaba ɗaya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah karanta suratul balad ko zuwa aya goma inda muka tsaya sai a saurara sai a karanta kamar da aka saba su uku a yi bayanin hukunce-hukuncen tajawidi ma'ana yadda ya kamata a karanta kenan ka'idojin karatun ƙur'ani a yi bayanin kusakuran da akan ji ko suka yadu a cikin jama'a sannan a amsa ko kamar da aka saba allah ya taimake mu mu je? بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين to to za a saurara a karanta su uku zuwa ƙarshen suwa ko فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
to bismillahir rahmanir rahim falaqata falaqata wannan kafin za a ga tana da dauri akan ta ko kuma yana daga cikin harufan kalkalan nan guda biyar to ka a ce falaq a falaqo falaqo kar a ce falaq a falaqo waɗannan harufan guda biyar qutubu jaddi qafun ba'un ba'un jimun dalil ina yau maimaita su kullum kusan kullum insha Allah kowa zai rike ko qutubu jad su idan aka same su da dauri to ba dauri siram sai ai musu kamar shafa musu wasalin da ya biyo bayan su kai tsaye wani wasali ne ya biyo bayan alqaf shine anan mene fataha ne sai a ce falaqo falaqo ka a ce falaqa kaga fataha kenan nan ce falaq an daure tam kenan to ba a ɗaure su tam sai dai a shafa musu kwatankwacin harafin da biyu bayan su da nan falakon kaga aiko ya yi kama da ƙa ko amma ko ba ƙa ɗin ba ne ko falakota falakota ha ha falakota hamal aqaba a al'ain falakota hamal a al'ain ba aqaba ba kawai a a falakota hamal aqaba ba a rubuce falakata hamal aqabata to ya karatu ya riga ya gudana wannan ta almarbuta duk ta'un da take cyclic ta'un kenan ko to ita in za a tsaya a kanta ba a jinta sai a yi kamar hababba sai a ce falakata hamal aqaba aqaba sai an ji ba ka a ji ba kawai ba alama kuma ba ba alqari'a malqari'a an gane ko mun yi bayani kuma cewa ha babba ita ba a daddagewa ka a ce aqaba kaga yayi yawa kenan aqaba kawai amma kar a ji kuma falaqata hamal aqaba kaga ba alamar ta gaba daya aqaba ba ba ba falaqata hamal aqaba ko wama adraka za a ja manda gurgudun ja hudu ma adra shi ma dalun yana daga cikin haruffan da ake kalkala din adil ka a ce ad a adil adil wa ma adil adil ka a ce ad haruffa guda biyar ko kubujet ba a daure siram abinda ya biyo bayan dalun din abinda yake kafin dalun din shine alhamza wasalinsa kuma fataha to ita ma dalun din sai a sa mata kamar an shafa mata fata adil adil wama adraka ra wannan ra'u tana da fataha ne dan haka za a kaurara ta ra ra duk a cikin alkur'ani gaba ɗaya a ci gaba da karatu har a gama insha Allah duk inda ra'un take da fataha ko damma kai tsaye za a dau za a kaurara ta ra ra ka a ce raka kawai raka a a raka ra bismillahir rahman ka ce bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ko wama adraka ra wama adraka man aqaba aqaba a ya ya ya maitu وما أدراك ما العقبة عقبة فك رقبة فك فك رقبة شما هكا فك را أكورا راء فك فك رقبة رقبة أو إطعام أو إطعام راء ينا رسين حرفا kalkala kutubu ko gashi ya fito kutubu shi ma wannan da'ul ba za a daure shi ran ba a ce au it'amun ba haka ake karatun alkur'ani ba ka'ida waɗannan harufan guda biyar din kutubu jant su idan an gansu sai ai la'akari da wani wasali ne biyo bayan su ko da'un mai daurin nan wani wasali ne biyo bayan ta kasra ko ba kisra ba kasra to sai a shafa mata kamar kasra din sai a ce mene eto eto ba a ce iti ba iti'am iti'am iti kaga kasra kalisa kenan ko ito ito ba a ce ito ba yaqoga yaqoga mun tuna a can baya kalla innal insana la yaqoga to la yaqa saboda abin da ya biyo bayan shi fataha ne to shi kuma wannan abin da ya biyo bayan sa me me kasra ne sai a ce ito sai kalkalar ta kusa da kisra da kasra afwan iko iko au iko am iko ka a ce it am a ɗaure ram sai a ce au iko iko ya fi kama da kasara ko au iko amun an iko am al'ayin ko kamar daga ƙo'am au iko amun au iko amun fi yau ne wannan gwammatani za a gansu guda biyu ne wawa ne wawu guda biyu ba wata alama to gunna ke ne shi ma in aka ga wawu haka guda biyu sun tafi sak amma inda ɗaya ya yi sama ɗaya kalli gaba ɗaya kalli baya kamar yadda muka wuce a can baya to za a faɗe shi ne yadda yake amma wannan za a yi gunna sai a ce auki ta'amun fi auki ta'amun fi ko saboda gammatanin duka sun kalli wuri ɗaya ne to za a yi gunna ita'amun fi au ita'amun fi jama'a muna ganewa ko in ana karatun ana so a dinga bi ne in an zo ana yi mutum zai dinga tunawa insha Allah ai kaza ne ai kaza ne ai kaza ne Allah da yau da gobe kuma duk ka'ida da aka karanta a nan gaba da alƙur'anin haka ne insha Allah Allah ya taimake mu أو إطعام في إطعام في يوم ذي يوم تنا da kasratan haka ne kasrorin guda biyu tsawon su dai ko da ya fade gaba da ya fade gaba za a yi kenan gunna ko jama'a fi yawmin wannan shine gunna din nan as-sautu sadir min al-qawshin daga hanci yake fitowa aw it'amun fi yaumin di yaumin di kuma mutum yana ɗabaka hukunce-hukuncen tajawidin ya fi taimakonsa ya faɗi harkar malili kamar zalim in mutum ya ce fi yaumin to ya san zai ma zai faɗi mene zalim ko zai shirya fiye da wanda ya ce auta amin fi yaumin zi masu gaba zai fi yin kuskure musamman abin bai zauna masa a baki ba ko au ifa'amun fi yaumin di zalim zan yi ta maimaita ta zal saboda da wahala a shiga sura a fita baga zal da yawa ba kwarai tsinin harshe ya taba kaifin haƙoran gaba guda biyu na sama haka shi ne zal za da sa da wa ‘yar uwar ɗa'un ke na duri ɗaya ne va a zalimi wallahu la ya hadin ƙomar zalimi haka sa summa summa kalla saufa ya alamu sai kuma ita zal ɗin iza zulzilati to za hau ita amu fi yau mi zi ko zi da kama di za a ce zi to zayi ke na yar'uwar ra'u ko ita ce kawai ba sai mutum ya wanda dage ba muna da ita a yarukan zi iza zulzilati amma ta farko za iza zulzilati ko yawwa أو إطعام في يوم ذي مسغبة مسغبة kar a faɗi a ce gaba a ghom ghom larabawa ghos ke ce alghain ba algaba ghom yaumin zi mas ghaba ghom ghom ba gaba ba kawai ghaba ghom ghom ko a hankali a hankali insha Allah kar a ce a rukawa mafi yamin zi mas gaba zi mas ghom ghaba ita ma tsayawan ghaba a ɗan ji ƙarshen alamar wannan tawon da za a tsaya a ji kamar mini ha babban ghaba ba ba أو إطعام في يوم ذي مسغبة به wannan tsayawa akan ta'un daurar ya takuri yatiman za na qaraba yatiman waɗannan fatahata ne din kan mimun fataha guda biyu su ma da ya faɗa gaba ko za a yi gunna kenan yatiman za maqaraba maqo ga kalkala ta ƙara zuwa kuma saboda ƙoƙo budget harufa guda biyar da ba a ɗaure su ta mau to wannan mimun ɗin wasalinta ko menene fataha ne da haka za a shafa ma wannan kafin kamar a ce tana da fata sai a ce mako mako yatiman za mako mako yatiman za mako raba ka ce za mak raba a ka a ɗaure ram za mak a mako mako yatiman za na ƙoroba ra'un tana da fataha za a korara ta ra ra yatiman za na ƙoroba ba ba yatiman za na ƙoroba au miskinan au miskinan shi ma za a yi gunna ko saboda wannan fataha tari ya fi ɗaya matsawa gaba alamar gunna kenan ake mana أو مسكينا ذا متربة مسكينا ذا مت تولنا كاغا تاو نيبا أولي شرم زائي مت ربة را ذا مت ربة كاتي ذا متربة أي مسا فتها الشكومة مت ربة أولي السوسي da harukan da ba waɗannan guda biyar mu ana so a dinga ɗaure su ta mauni shine kuma karatun yake kyau Allah ya taimake mu summa ga sa'un nan inda zalun yake fitowa duk ɗaya ne summa summa tsinin harshe taɓa kaifin haƙoran gaba manya na sama guda biyu summa summa summa summa ita waccan kuma ta sinun kaga kawai sa ne ba sai mutum ya wani abu kawai sinun sa sa'ada sa'ilu sayalamu na gadan misali summa summa mimun tana da mene shadda da nunun da mimun masu shadda duk inda suke a karatun alkurani za a yi musu mene gunna a wurin tsayawa da karatu ko wurin wucewa nan wurin wucewa ne ba summa kana to mutum ya zo wurin ya dan tsaya kaɗan ya yi nan nage summa kana minan ladina amanu summa ka summa haka summa umma da mimun da nunun mai shadda duk inda suke tsaya musu gunna ko ko a wurin wucewa da karatu ko a wurin tsayawa ko da irin su ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna fatalliquhunna bi'iddatihin wa asul idda fatalliquhunna bi'iddatihin ko tsayawa zaka yi sai a ce hin wa atuhunna ujurahun zaka tsaya haka ko a wurin tsayawa ko a wurin wucewa da mimun da nunin mai shadda sai an musu mene gunna sun makana minan ladina amin kan mutum kawai ce sun makana minan ladina amin amma ba haka ake karatun ba sun makana minan ladina ga zalun nan ta dawo ko minan ladina amin wata wasau a sa wata wasau tana da safir za a ji ta sa harshe zai yi ƙasa a cikin baki ya zama kamar ya koma zai taɓa haƙoran ƙasa so harshe sai ya ƙasa sai ya ƙasa kamar zai taɓa haƙoran ƙasa na mutum haka so so ta ne yake fitowa harshen mutum zai ƙasa so kamar zai taɓa haƙoran ƙasa na mutum haka shi ne sai so ta fito so so sa as-salihin kan mutum da daga as-salihin harshen ne ta sama to bai yi ba amma a hankali Allah ya taimake mu as-sadiqin was-sabirin misali ana ganewa thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw as-sad wa tawasaw bis-sabr bis-sabr ba'u tana cikin harufan nan guda biyar na kutubu jadko ka a ce bisabri sai a ce mene bisabri sabr bisabri wa tawasaw bisabri as-sabri ka a ce as-sabri ko as-sabr sabr wa tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil marhama marhama wannan ra'un din za a kaurara ta saboda abin da ya biyo bayan ta mai fataha ne duk da cewa ita mai sukuni ce marhama wa tawasaw bil marhama hama sai Allah ya ce ulaika mun yi magana ulaika idan aka ga alhamza nan mai damma sai wawo mai dauri daurin cikakke daurin cikakke ne zagayayye to duk harafin da aka yi wa haka alqur'ani ba a ba a fadin shi ba za a kace ula'ika ba yana nan a rubuce amma ba za a faɗe shi ba kar mutum ya ce ula'ika kamar misali in ka gani za Allah inda Allah ya ce ana aktsaru min kamalan wa azu nafara za ga ana a rubuce ana amma akwai alifin to wannan alifin din za ga akanta dauri ne zagaye gaba daya haka sukunun tam an gane ko to duk harafin da kaga an ma dauri haka gram a cin alkur'ani a kan shi to ba a faɗinsa an gane kar mutum ya ce ula'ika a'a kawai mene ula'ika ana ana aksaru minka in mutum bai koyi karatun alkur'ani kila wurin malamai sai ce ana aksaru minka duk da cewa akwai ruwayoyin da suke karantawa a haka can wasu amma mu muna yin hafs an hasin ko ba haka ba da haka ba za ka fita daga wannan gidan ka fada wannan gidan ba sai dai wanda ya san abin da yake malami ko Allah taimake mu ula'ika ga alamar madanan la'ika ko ula'ika ashabu ha asha ula'ika ashabul maimana maimana maimana wallazina kafaru bi ayatina wallazina kafaru ra'un din nan za a kaurara ta saboda mai mai dhamma ce wallazina kafaru kafaru bi ayatina hum أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة مشأمة عليهم عليهم نار مقصدة نار والنراء نزاء كورتا سننكما wannan akan ra'un akwai zammata ne don maguda biyu shi ma za a yi gunna kenan narun muqsada muqsada a daure alhamzan nan da kyau muqsada ga alhamza na akan wawun ko sai a daure shi ka ce musada a ce muqsada muqsada alaihim narun muqsada ko Allah ya taimake mu so wannan kenan kunce kunce da widi da gyaran kusakure Allah ya mana muwafaka sai mu amsa in a tsakiyar sura ne ba dole sai an yi bismillah ba amma mu za mu dinga yi wani lokaci kuma kila ba za mu yi ba saboda a san cewa ba dole ba ne ko a tsakiyar sura فلا بد منها في ابتداء كسورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا أسكي كراتو باب ليك أما كلو muka ce falak ta hamal aka ba muka ci gaba amma zamu dinga bismillah saboda tadribi muna yawan maimaita Allah ya taimake mu bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim falak ta hamal aqaba وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة maimana yawwa a dinga jin ha a ƙarshe ko saboda wannan tawon din walladina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقتحم العقبة فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة نعم كرم بسم الله الرحمن الرحيم
wannan sa'un ɗin wasu ce summa summa summa ko na a maimaita summa ka karanta gaba da
bismillahirrahmanirrahim fala qataha aqaba wa ma
a ya haƙuri mun canza tsarin a karanta aya a karanta aya ko? yau bismillahir rahmanir rahim fala qatahamal aqaba
fakku raqaba
يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
أصحاب نعم أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مرصدة بسم الله الرحمن الرحيم
وما أدراك ما العقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متقربة
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
أولئك أصحاب الميمنة
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
بسم الله الرحمن الرحيم
فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا كانت ربا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة
فك رقبة
أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة daga farkon sura بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة na'am alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim jiya mun ji inda Allah yake cewa hadainahu najdain ko an shiyar da mutum hanyoyi guda biyu ga ta alheri ga ta shari a filin Allah kowa ya sani sai Allah ya ce to falaqta hamal aqaba ina ma da mutum zai bi hanya mai wahala ita ce al aqaba ina ina ma da mutum zai dauki hanya mai wahala wama adraka mal aqaba me ya sanar da kai ko ka san abin da ake cewa hanya mai wahala hanyar alheri kenan ka san hanyar shari ta fi sauki ai yanzu nan shari amma alheri sai an dage zuwa karatun nan akwai wahala amma mutum zai je wani al'amari sai ya dade kudi za shirewa ka gina masallaci da wahala amma a filin kwallo ko a gidan dambe sai kai mani ko ba haka ba shine Allah yake cewa ma adraka mal aqaba me ya sanar da kai game da abin da ake cewa hanya mai wahala hanyar mutanen kirki kenan malamai na cewa kamar da Allah yake cewa wa inna halaka biratun illa al khashi'in sallah tana da nauyi sai ga masu tsoron Allah ba kowa zai yi so biyar nan ba fa ayi da safa ayi da rana a kuma yi a zo sai wanda Allah ya ba su Allah mun gode maka Allah ka ba mu to Allah yake cewa to barin gaya maka abinda ake cewa al'aqaba hanyoyin nan masu wahala amma na alheri na lada ne duk yayin da mutum ya takura kan shi gona abu zai samu alheri ko a nan duniya ne ko Allah yake cewa fakku raqaba abu na farko shine yan tawiya yan tawiya yan tawiya shine ka yan tabawa a lokacin da akwai bayi bai da yanci sai abin da aka ce mai yayi wankin mota ya shara ya komai duka to idan ka je ka biya kuɗi miliyan 30 ne miliyan 50 kuɗi ne ba kaɗan ba gaskiya miliyan 200 sai ya zama shi ma ɗa kamar kowa an gani Allah ya ce tuna daga cikin hanyoyin masu wahala ɗin na alheri da suke kai mutum aljanna shi ne ‘yan tawiya au ita'amun fi yawmin di masbaba ko kuma ci da abinci a cikin yinin da ake yunwa yawmin di masbaba yinin da ake yunwa kamar halin da ake cikin za a Najeriya ba yunwa muke ba ba mun rasa abinci ba amma ba kudin sayan abincin shi yasa da mutum ya fita kasar waje ya dawo sai ga yayi tulele Allah ya ji kan mala haka ya ce saboda ba abincin da ya kamata mu ci muke ci ba an gane ko to ina kaza sai sallah Allah ya ji kan mu to shine it'amun fi yawmin dhi masbaba ci da abinci a ranar da ake yunwa ana so amma ba kudin an gane ko ko ba ma halin sayan abincin yanzu wani gidan ba a san me za a ce daren nan ba ana nan ana ta tunani to na daga cikin ayyuka masu wahala ga zuciya amma na aljanna ne su ne wannan ciyar da mutane a irin wannan halin da mu 'yan najeriya muke ciki a yau ɗin allah ya taimake mu dama masu kuɗi za su ji wannan ko yatiman za ma ƙaraba idan ka tashi ciyar wannan wanda za ka samu lada sosai shi ne yatiman maraya za ma ƙaraba ma'abocin danginka ɗan danginku wan uba kanin uba kanin ka wanka ya rasu ya bar maraya ko ka rike shi ka sa shi a gidanka kana ba shi abinci to ka ɗauki wata hanya mai wahala amma ina ta kai ka aljanna an gane ko? au miskinan ko kuma matalauci za mataraba ma'abocin turbaya saboda tsabagen talauci ma shi bai da inda zai kwanta karfa mutane su dinga cewa babu a kai ne baka sani ba kar tunanin mutum ya zama gajere dogon tunani yadda kake ganin akwai masu kuɗi kuma akwai talakawa walla akwai wanda a ƙasa yake kwana a yanzu haka dinnan in ma aka ce maka ɗaya na nan karkai mamaki ko ya shimfiɗa zani babu wurin kwana to shine Allah yake cewa a taimaki irin wannan matalaucin miskinan za mataraba matalauci wanda a ƙasa ma yake kwana ko bai da gidan shiga so ake cewa homeless ko Allah ya taimake mu idan mutum ya waɗannan abuwa ya ciyar ya yanta bawa ya ciyar da dangin shi danginsa maraya daga cikin danginsa ko kuma talauta wanda talaucinsu ya kai talauci habbasu da wurin kwana sun makana minan ladina amanu sannan wannan aikin ya kasance a cikin waɗanda suka yi imani da Allah wata wasau bi sabari suke wa juna wasiya wa'azi da cewa a dinga haƙuri da juna haƙuri wurin bin Allah haƙuri wurin sabawa Allah haƙuri wurin ƙaddarorin Allah da suke faruwa a rayuwa wanda ba su da daɗi ko kullum kuma sai sun faru kuma za su ci gaba da rayuwa ka zama kana da imani ga wancan aikin sannan kana da imani sannan kana daga cikin waɗanda suke wa junansu wasiya da haƙuri wata waso bil marhama suke ma juyansu wasiya da tausayin juna a tausaya wa miskinai a tausaya wa marayu a tausaya wa talakawa a tausaya wa juna ko to idan ka kasance a cikin waɗannan kaɗa wannan sufofin wula'ika ashabul maimana Allah ya ce waɗannan su ne masu karɓar takardarsu da hannun dama ran tashin alkiyama da an ba mutum takarda a hannun dama to ya ci gaba da murna kawai shi ɗan aljanna ne Allah ka sa muna ciki kuma wallahi sai an yi duk wannan karatun da ake faɗi kar mu ɗauka fa kawai labari ne wallahi sai an yi kuskuren ɗan adam da yadda ya zo duniya kawai shi kenan sai ka mutu kuma sai an yi wannan abin za a watso takardun kuma duk wanda Allah ya bashi da hannun dama sai ce alhamdulillah to in kana so a baka hannun dama to ga abin aikin hannun daman nan ko Allah ya taimake mu yanzu ya shiga cikin haƙirin student student ɗin yanzu ba sa iya biyan kudin makaranta makwabtanka an kore su kai kuma kana da kuɗi ka biya musu yatiman zama au miskinan zama tarba duk sun shiga ciki Allah ya ce masu waɗannan abuwa su ne za su karɓi takardarsu da hannun dama walladina kafaru bi ayatina waɗanda kuma suka kafar cewa ayoyin kana ji ana faɗi ka kiyarda kana da kuɗin ka ka ciyar Allah ya kyauta to hum ashabul mash'ama su ne waɗanda za su karɓi takaddunsu da hannun hagu ma'abuta hannun hagu duk wanda aka ba shi littafinsa da hannun hagu wa amma mun take kitabu bi shimalihi ko to ya shiga uku kenan Allah ya tsare Allah ya kare mu Allah ya ce za su shiga wuta kuma alaihim narun muqsada za a sa su a wata wuta wadda aka kukkulle kofofinta da wunduna ba ta da wundu kamar yanzu ai da muke jin zafi ga shan dan bude wundu ana shan iska to ita wannan wuta ta jahannama a garkama take ba inda iska take shiga bala'i ne kawai kan bala'i saboda kafircewa ayoyin Allah ko kuma kin aiki da su kana da hali ka kika ciyar ga kanin kankanin kadanyar kadan wane ne kana da miliyoyi ka kika ba su makaranta Allah ya tsare a taimaki jama'a a taimaki juna a taimaki makwabta shine hanya alherin ko kaga masu kudi suna kan gaba dan dadda kudi ake waɗannan abubuwan yan tabaiwa haka ne ciyarwa duk da kudi ake yi talakawa ma za su iya amma masu kudi sun fi damar yin wannan Allah ya taimake mu Allah ya mana muwafaka Allah ya sa mu dace abin nan ku daidai Allah ma wannan da wannan kuskure kuma Allah ya gafarta mana sai Allah ya kai mu sati mai zuwa kuma insha Allah fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum